ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله فإن من الفوارق المهمة التي ينبغي أن تعرف وتفقه في باب العقيدة والاعتقاد بين السلف الصالح أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والأهواء مسألة التوصل إخوة الإيمان مفهوم التوصل عند العرب يعني لغة التقرب والوسيلة هي ما يتقرب به إلى المطلوب وهي الواسطة والسبب الذي يوصل إلى المراد وجاء في النهاية لابن العفير وجاء في النهاية النهاية في غريب الحديث لابن العفير عليه رحمة الله الواسل بمعنى الراغب والوسيلة القربة والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل وجاء في القاموس المحيط وصل إلى الله تعالى توصيلا أي عمل عملا تقرب به إليه وهذا الذي ذكرناه من المعنى اللغوي هو المعنى الذي فسر به السلف لفظ الوسيلة الواردة في القرآن والذي لا يخرج عن معنى التقرب إلى الله تعالى بالأعمال الصالحات وقد جاء ذكر الوسيلة في القرآن الكريم في آيتين في سورتي المائدة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون وقوله سبحانه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا فأما الآية الأولى فقد قال, المف... فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسيرها أي اطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه ونقل الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن معنى الوسيلة القربة ونقل مثل ذلك عن مجاهد والحسن والحسن وعبد الله بن كثير والصدي وابن زيد وقتادة وغير واحد من المفسرين ثم قال ابن كثير عليه رحمة الله وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مناسبة نزولها التي توضح معناها فقال كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء, هؤلاء بدينهم أخرجه البخاري وذكر الحافظ بن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن والجن لا يرضون بذلك لكونهم أسلموا وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة عباد الله التوسل ين وتوسل ممنوع فالتوسل المشروع هو التوسل بالوسيلة الصحيحة المشروعة والطريق الصحيح لمعرفة ذلك هو الرجوع إلى الكتاب والسنة ومعرفة ما ورد فيهما عنه فما دل الكتاب والسنة على أنه وسيلة مشروعة فهو من التوسل المشروع وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع لا يجوز فعله التوسل المشروع ثلاثة أنواع اتفق أهل السنة عليها الأول المشروع, المشروع الأول التوسل إلى الله باسم من أسمائه أو صفة من صفاته مثاله أن يقول المسلم في دعائه اللهم إني أسألك بأنك الرحمن الرحيم أن ترحمني فهذا توصل بالاسم باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى أو يقول أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي وترحمني هذا توصل بالصفة قال الله تعالى في تنزيله المحكم ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون والصفات داخلة في مسمى الأسماء ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي الحديث متفق عليه ويقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم هذا الحديث أخرجه البخاري الله تعالى بالأعمال الصالحة وذلك في الأعمال الصالحة التي توافرت شروطها وذلك كأن يقول الداعي اللهم بإيماني بك ومحبتي لك واتباعي لرسولك اغفر لي قال الله تعالى ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقال سبحانه وتعالى في موضوع آخر ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وقال سبحانه وتعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ويشهد لذلك أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قصة الثلاثة الذين دخلوا في غار فانحدرت صخرة فسدت عليهم ذلك الغار فتوسل أحدهم ببره بوالديه وتوصل الثاني بعزوفه عن المعصية خوفا من الله تعالى حينما ذكرته ابنة عمه بالله بعد أن قدرت عليها فتركها خوفا من الله وتوسل الثالث بأمانته وصدقه حيث نما أجر ذلك الرجل الذي تركه حتى أصبح مالا كثيرا وجاء بعد حين فأخذه ولم يترك منه شيئا الحديث متفق عليه الثالث التوصل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الحي وهذا النوع من التوصل إنما يكون في حياة من يطلب منه الدعاء أما بعد موته فلا يجوز لأنه ميت لا يسمع حتى يستجيب للداعي وقد ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم في أمه وسلم أن يدعو لهم كقول عكاشة بن محسن رضي الله عنه ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم وقول الأعرابي ادعو الله أن يغيثنا يا رسول الله وغير ذلك وقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى بالعباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة hutubar mu ta yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne akan at-tawassul haqiqatu tawassul abinda ake nufi da tawassuli wanda ɗaya ne daga cikin al'amura masu girma a babin aƙida yana ɗaya daga cikin al'amuran da waɗanda suka gabace mu wanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kasa fahimtarsa suka kasa gane shi wannan kuma ya jefa su cikin babban rami na shirka da haɗa Allah maɗaukakin sarki da wani a cikin bauta to shi sa lallai kowanne musulmi akwai buƙatar ya tsaya da kyau ya fahimci me ake nufi ta wasuli da Allah maɗaukakin sarki lami lafiya bayan Allah mu sani cewa lallai daga cikin al'amura masu mahimmanci masu girma da suke bambance tsakanin ahalus sunna wal jama'a mabiya annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam mabiya ta farkinsa da na sahabbansa da ‘yan mazan jiya da suka zo a bayansu da kuma tafarkin waɗanda suke ma'abota bidiyo'i da ƙirƙire-ƙirƙire bayan waɗannan ƙarnoni masu albarka sun shuɗe da soye-soyen zuciya daga cikin abin da ke bambance su ‘yan uwa akwai mas'alar tawassuli a cikin babin aƙida da cikin babin abin da ya kamata kowanne musulmi ya ƙudire ya riƙe shi a cikin zuciyarsa shi sa wajibi ne mutum ya fahimce shi ya san shi ya kuma ya kuma a fahimce shi a hakikanin yadda fahimtarsa take ‘yan uwana masu albarka idan aka ce a tawassul a yare na larabci a wajen larabawa a tawassul abin da ke nufi ‘yan uwa shine a taƙarrub shine neman kusanci in ka ce tawassala to taƙarraba kenan alawazin tafa'ul التوسل التقرب نيمان كسنتي أما الوسيلة إتا كلمة وسيلة دن أبنى تكينيبي شيني ما يتقرب به إلى المطلوب أبنى أكي نيمان كسنتي دشي زواغ أبنى أكي نيما أبنى ذاك نيمو كسنتي دشي أبن زواغ إندك كي سوكا كي akwai abin da kake hari ba za ka iya kaiwa zuwa ga abin ba dole sai ka riƙi wasita ko ka riƙi wasila wannan abin da za ka riƙe ya kai ka zuwa ga makasudinka zuwa ga abin da ake so ya kuwa wannan shi ake kira wasila misali yanzu kana garin kano a zaune kana buƙatar zuwa garin zaria ko kaduna tsakaninka da kaduna akwai tazara mai yawa menene zai iya sada ka zuwa kaduna shine sai ka ka shiga cikin ta je ka tafi garin kaduna wannan motar da ta zamto ita ce sababin zuwan ka kaduna ita ce wasila idan ba a gane ba yanzu kana son ganin gwamna kana nan a zaune kana unguwarku ba ka da kowace irin alaka da gwamna abu ne mai wahala ka je ka ga gwamna to amma akwai wanda shi yana kusa da gwamna dab yake da gwamna ganin gwamna baya masa wahala sau da ka sai ka same shi sai ya maka hanya sai ya ɗauke ka ya je kai ka wajen gwamna ku gana wanda ya ɗauke ka ya kai ka wajen gwamna wannan shi ne wasilarka ta wannan shi ake kira wasila ka ce ɗan tsakiya ka ce tsani ka ce wasiɗa ka ce sababi duk abu ɗaya ne wannan shi ake kira wasila ma'ana abin da ya kusanta ka zuwa ga abin da kake nema mala ya ce wa sababin lazi yusilu ilal murad shine sababin da ya sadar da kai zuwa ga abin da kake nufi babban malami ibn al-afir a cikin littafinsa mai suna an nihaya fi gharibil hadith yake cewa alwasil abin da ake nufi da alwasil shine arragibu kamar mai nema mai kokarin kaiwa zuwa ga wani waje walwasila ita kuma wasilar alƙurbatu shi ne kusancin ma'ana neman kusancin wa ma yutawassalu bihi ila shay wa yutaqarrabu bihi da abin da ake saduwa da shi zuwa ga wani abu ake kuma kusantuwa da shi zuwa ga wani abu kamar yadda, yadda muka ambata a baya ya zo a cikin qamusul muhit babban littafi da ke fassara ɗaiɗaikun kalmomi na larabci mai suna kamusul mahit ɗaliban larabci sun san shi yake cewa idan aka ce wasala ilallahi ta'ala tausilan wasala ilallahi ta'ala tausilan ai amila amalan amila amalan taqarraba bihi ilaihi ya aikata wani aiki da zai kusanta shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana aka ce wasala ilallahi ya nemi wasila zuwa ga Allah me ake nufi ya aikata wani aiki da Allah ya yarda da shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da shi ya aiki anan menene wasilar aikin kenan idan mun fahimci wannan da kyau uwana masu albarka za ka gane cewa a wannan fassara ta larabci abinda wasila ko at-tawassul yake nufi shine riko da ayyukanka nagartattu don su sada ka ga Allah maɗaukakin sarki me zai maka tsani me zai zamto maka wasiɗa me zai zamto maka ɗan tsakiya tsakaninka ga Allah ka samu kusanci ka sami yarda ka samu kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala me wannan abin dan uwana mai albarka shine kyawawan ayyukanka da binka ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan kyawawan ayyukan naka wannan biyayyar taka ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wannan shi ake kira alwasila ko attawassul wannan shine abin da ake kira alwasila ko attawassul shi sa idan muka kalli wannan ma'anar da muka kawo na larabci shi sa na fara kawo mana ma'anar wasila din a tsantsan larabci to idan muka kalle ta da kyau sai ku ga ta yi daidai ta dace da irin ma'anar da magabata nagari na kwarai waɗanda suka gabace mu addinin musulunci suka gabace mu da ilimi da sani ita ce ma'anar da suka fassara ma'anar wasila shine duk inda aka ce wasila shine neman kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar kyawawan ayyukanka ta hanyar biyayyanka ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shine wasila ‘yan uwana masu albarka lafazi ko kalmar alwasila ya zo ne guda biyu rak a cikin alkur'ani mai girma kalmar alwasila ya zo sau biyu ne kadai a cikin littafin Allah mai tsarki ɗaya yana cikin suratul ma'ida ɗaya yana cikin suratul isra bari mu ji ma'anarsu aya ta farko Allah subhanahu wata'ala ya ce cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha Allah ce ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki sai ce wabtaghu ilaihi wasilata ku nemi wasila zuwa ga Allah madaukakin sarki ku nemi tsani zuwa ga Allah madaukakin sarki wajahidu fi sabilihi ku yi kokari ku dage ku yi huna Allah ya ce fatan kwa shiga cikin masu rabauta ranar tashin alkiyama kun ga lafazin farko na wasila a cikin alkur'ani wabtagu ilaihi wasila ku nemi wasila ku nemi tsani zuwa ga Allah madaukakin sarki za ku ji abin da malamai suka fassara wannan lafazin aya ta biyu ita ce aya cikin suratul isra'i fadin Allah subhanahu wata'ala da yace ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata أيهم أقرب أي أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا الله سبحانه وتعالى أولئك الذين يدعون أي وأند الذين يدعون مشركي سكي كرا سكي حتى سودة الله مدوك كنسركي سو وأند أكي كرا yabtaghuna ila rabbihimul wasilata su suna neman wasila zuwa ga ubangijinsu ana kiransu a matsayin kishiyoyi ga Allah maɗaukakin sarki su kuma sun kaɗaita Allah suna neman yardar Allah maɗaukakin sarki suna neman abin da zai kai su tsanin da zai ƙara kusanta su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai Allah subhanahu wata'ala ya ce ayyuhum aqrabu a cikin waɗanda suke kiran wani Allah da kuma wanda su Allah suke kira kai tsaye suna neman abin da zai haɗa su ga Allah maɗaukakin sarki a cikin su biyun nan ayyuhum aqrab wane ne yafi kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa yarzuna rahmatahu wa yafi fatan dacewa da samun rahmar Allah subhanahu wataala wa yakhafuna azabahu wane ne yafi jin tsoron azabar Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce inna azaba rabbika lallai azabar ubangijinka ya rasulullah mahzuran lallai abar gudu ce a bar ai kaffa kaffar ita ce a ba a tsorace ita ce yan uwana masu albarka waɗannan lafaza guda biyu a cikin ayoyi guda biyu su ne lafaza kaɗai da suka tabbata a cikin alƙur'ani mai girma da lafazin wasila gashi mun karanto su to sai dai me malamai suka faɗa game da wasila ka sani ɗan uwana mai albarka duk abin da za ka faɗa ko za ka fahimta to lallai ka ajiye fahimtarka akwai waɗanda suka ragace ka da shekaru suka ragaye ka da ilimi suka karɓi addinin musuluncin suka karɓi ilimi da ɗumi-ɗuminsa tun abubuwa ba su gurɓace ba su lalace ba idan kana so ka fahimci addini yadda yake koma zuwa ga fahimtar su iyalai taka duk lokacin da ka ce za ka bauta Allah maɗaukin sarki da taka fahimtar to za ka yi shirme da yawa don kowa yanzu ana ce kowa zai bauta Allah da tasa fahimtar ni na fahimci wani abu daban kai ka fahimci wani abu nawa za a ɗauka naka nawa nasa nasu a'a to duk mu ban namu akwai mutanen da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba da shaida akan su mai kyau yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahu mafi alkhairun mutane su ne waɗanda suka rayu da ni a karnin da na rayu anan suka rayu sannan wanda suke zo bayan su wanda suka zo bayan su annabi ya ba da shaida akan sa ya ce su ne fi alkhairin mutane to mu koma fahimtar mafi alkhairin mutane in kyalata wa kai maka kyalita ka sai mu ji wannan kalma ta wasila mai suka fassara ta za mu fara da shekul mufassirina shugaban masu fassara alkur'ani ne duk duniya gaba ɗaya haka malamai suka mai take ba ni ne masa ba haka suke ce masa shekul mufassirina shine al-imam ibnu jarir at-tabari alaihi rahmatullah abin da ya ce lokacin da ya zo wajen fassara ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila wajen faɗin Allah madaukakin sarki wabtaghu ilayhi alwasila sai ya ce ai utlubul qurbata ilaihi bil amali bima yurdihi yace ku nemi kusanci ilaihi zuwa ga Allah madaukakin sarki bil amali da aiki bima yurdihi irin irin aikin da zai yarda da Allah madaukakin sarki kun ga ibn jarir tsabari mai ya fahimci wasila anan shine aikin da zai kusanta ka zuwa ga Allah madaukakin sarki inji imamu ibn jarir tsabari idan aka ce ka nemi wasila kai kamun kafa shine yi kamun kafa da kyawawan ayyukanka yi kamun kafa da me da biyayyarka ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mafi mafi kyawun kyawawan ayyuka in ji mal ibn jarir tabari haka nan babban malamin tafsiri ibn kathirin abil fida alaihi rahmatullah yake cewa an nakalto fassara daga babban sahabi tarjumanul qur'an abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma habrul umma babban malami da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba da shaida akan sanin alqur'aninsa yace Allah ka fahimtar da shi addini ka sanar da shi fassara alqur'ani manzon Allah ya masa wannan addu'ar sallallahu alaihi wasallam nakalto fassara daga wajensa wajen kokarin fassara wannan ayar tawabtahu ilaihi alwasila yace abin da ake nufi da wasila shine alqurbatu shine neman kusancin Allah subhanahu wataala da kyawawan ayyukanka irin wannan fasarar malam ibnu kasir yace an an nakalto ta an ciro ta daga manya-manyan tabi'ai masana fasarar alqur'ani sune irin su imamu mujahid ibnu jabar irin su hasan al-basri al-hasan ibn abul hasan al-basri irin su abdullahi ibn ibn kafiri irin su imamu suddi irin su ibn zaid irin su qatada da sauran manya-manyan malamai masana fasara al'urani duk abin da suka ce ma'anar alwasila shine kai riko da kyawawan ayyukan ka wajen isa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala akan abin da kake bukata sannan sai ibn kafirin bayan gama kawo maganganun waɗannan malamai yan uwana sai ya ce wa hadha alladhi qalahu haula ila imma kaga waɗannan wannan abin da waɗannan malamai dakka wajen sanin fassarar alƙur'ani suka faɗa wannan abin da suka tafi a kansa la khilafa bainal mufassiri na fihi yace ba saɓani tsakankanin masu fassarar alƙur'ani a kansa duk wani wanda ake itibari wanda maganarsa mu'tamada ce akan fassarar alƙur'ani abin da ya tafi akan alwasila shine neman kusancin Allah maɗaukakin sarki da kyawawan ayyukanka haka malam ibn kafir ya faɗa aya ta biyu ita ce ula'ikan lazina ya da'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu zuwa ƙarshe ita wannan ayar babban sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa rida ya raba mana gardama yace wannan ayar ta sauka ne akwai wasu mutane kana nasu minal insi akwai wasu mutane daga cikin mutane ya abuduna nasan minal jinni sai suke bautata wasu aljanu akwai mutane da suke bautata wa aljanu in ji malam abdullahi dan mas'ud to ana nan ana nan aljanun sai suka ji wa'azi sai suka musulunta su aljanun da mutane suke bautawa sai suka musulunta da suka musulunta sai kasance yanzu wannan bautar da mutane suke musu su ba su yarda da ita ba ba su amince da ita ba sun bijire mata to amma tunda mutane suke bauta musu ba su iya hana su ba to amma su dai sun musulunta suna bautawa Allah madaukakin sarki to shine sai Allah yake bayani akan su in aljanu su aljanun yabtaguna ila rabbihimul wasilata su kuma yanzu sun musulunta suna neman wasila zuwa ga Allah madaukakin sarki me wasila anan shine suna kyawawan ayyukan da zai kusanta su ga Allah madaukakin sarki in ji malam Abdullahi dan Mas'ud shine sai Allah madaukakin sarki ce ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu a cikin waɗancan mushrikai da suke bautawa aljanu da aljanun da suka musulunta suke kiran Allah madaukakin sarki shi shi kadai ayyuhum aqrab waye a cikin su su biyun nan yafi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki wa yarjuna rahmatahu waye yafi fatan samun rahamar Allah madaukakin sarki wa yakhafuna azabahu waye yafi tsoron azabar Allah madaukakin sarki waye aljanun da suka musulunta ba mushrikan da suke kiransu ba yan uwa kun ji wannan ita ce fassarar da malaman tafsiri suke kun ji gaba ɗaya babu magana ta a ciki duk maganganu ne na ciro ma a cikin littattafan tafsiri idan kana so zaka iya zuwa ka je ka duba abin da ake kira da tawassul ko alwasila shine kafin kafa da Allah subhanahu wata'ala kamun kafa ta hanyar yin aiki nagar da zai kusanta ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala malam ibn hajar al-asqalani a cikin fatawul bari nasa ya ƙara shari'a ce istamarral insul ladina kanu ya'budun aljanna su waɗancan mutane sai suka ci gaba da bautar waɗancan aljanu wal jinnu la yardawna bidhalika su ko aljanu ba su da bautar da suke musu ba li kaunihim aslamu malam ibn hajar yace saboda waɗannan aljanun sun riga sun musulunta wa hum alladhina saru yabtaguna ila rabbihim alwasila su ne suka zamto suke naman wasila zuwa ga ubangijinsu in jiwa in ji malam ibn hajar al-asqalani Allah ya masa rahama yan uwana masu albarka daga waɗannan ayoyi guda biyu da muka saurara mun fahimci wani abu daga cikin ma'anar tawassuli malamai suka ce tawassuli in ka kalle shi gaba ɗaya ya rabu rabu biyu malamai suna kallonsa guda biyu ne akwai tawassulin mashru'un akwai tawassuli da shari'a ta shar'anta za a iya yi ibada ce akwai tawassulin mamnu'un tawassuli da shari'a ta hana a yi shi ba ta amince da shi ba ba ta yarda da shi ba wani daga cikinsu yakan kai zuwa ga shirka wani daga cikinsu yakan kai zuwa ga babban laifi wa abin da yake bid'a ne to shi tawassali wanda yake na shari'a shari'a ta yarda da shi shine tawassali da mutum zai yi ingantacce da shari'a ta yarda da shi hanyar da zaka iya bi ka gane shi dan uwan sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki shine mai addinin shi yake shi ya tsara yadda za a bautata masa manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne wanda Allah ya aiko don ya isar mana yadda zan bauta Allah maɗaukakin sarki a shakalin da Allah yake so to ta wannan hanyar guda biyu za ka iya gane me ake nufi da tawassuli su kaɗai ne to malamai almuhaqqiquna sun kai sun kawo sun je sun dawo sun bibi ayoyi da nassoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce tawassuli kala uku ne kadai wanda shari'ar musulunci ta yadda musulmi yayi duk wanda ba ukun nan ba zaka samu ba shi da dalili ingantacce a cikin alkur'ani ko hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi inda ma huwa kama kama ne kawai yan uwana masu albarka tawassuli na farko shine yin tawassuli zuwa ga Allah madaukakin sarki da sunayen Allah da kuma siffofinsa ka kama kafa ka nemi yarda a wajen Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin addu'a ko kiran sunayen Allah da kuma siffofin Allah subhanahu wa ta'ala misali ka ce Allahumma inni as'aluka bi annaka rahmanur rahim ya ubangiji ina roƙonka ina magiya zuwa gare ka domin kai ne mai rahama mai jin kai kaga da ar-rahmanu da ar-rahimu menene sunaye ne asma min asma'illahi subhanahu wa ta'ala sunaye ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki ka kama kafa da su sai ka ce an tarhamani ya rab ya ubangiji kai mar rahama ba rahama kake nema ba to a cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki akwai arrahmanu kama kafa da arrahmanu ka roƙi rahama a wajen mai rahama ka kama kafa da sunan Allah kenan ko kuma ka ce Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay' an taghfira li wa tarhamni Allah ina roƙanka ina kamun kafa bi rahmatika da rahamarka da jin kanka wanda ya yalwaci komai da komai kaga rahama siffa ce da Allah madaukakin sarki wancan suna ne wannan kuma siffa ce ya ubangiji ka gafarta min ka ji kaina zaka kama kafa da sunayen Allah da kuma siffofinsa Allah subhanahu wataala yana cewa walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha lallai Allah subhanahu wata'ala yana da wasu uhu biha ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da waɗannan sunayen kama kafa da waɗannan sunayen zuwa ga buƙatar ka ga Allah maɗaukakin sarki haka Allah maɗaukakin sarki yace fada'uhu roƙe shi biha da waɗannan sunaye daga cikin sunayen uwa zaka samu daga cikin addu'ar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da cewa Allahumma bi ilmikal ghaib wa qudratika 'ala al khalqi Allah ina roƙonka da sanin ka ga gaibu kun ga sanin Allah ga gaibu wannan siffa ce daga cikin siffofin Allah annabi yake kaban kafa da sanin Allah da ilimin Allah subhanahu wataala wa qudratika alal khalq da kuma ikon da kake da shi akan bayi ya ubangiji ina kaban kafa da wannan sai annabi ya ce ahini ma alimta al hayata khairan li Allah ka raya ni idan ka san rayuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni wa tawaffani idza alimta alwafata khairan li ka dauki raina ka kashe ni ya ubangiji idan ka san mutuwa ita ce mafi alkhairi a gare ni annabi ya kama kafa da siffofin Allah madaukakin sarki na sani da kudura sai roki abin da yake so kai ma yi amfani da wannan arziki kake so akwai sunan Allah ar-razzaqu kama kafa da shi rahama kake so akwai sunan Allah ar-rahmanu kama kafa da shi gafara kake so akwai sunan Allah al-ghafuru kama kafa da shi duk abin da kake so shiga sunayen Allah zabo abin da ya dace da bukatarka kama kafa da kama kafa da Allah da wannan sunan roki Allah Allah zai baka abin da kake so walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha saboda haka kabin kafa da sunayen Allah madaukakin sarki abu ne da yake gashi nan barjik a cikin alqur'ani da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sun fi shurin masaki shiga ka gani zaka gani insha Allah ta'ala abu na biyu a gurguje a cikin tawassali da ya inganta wanda yake shari'a ta yarda da shi shine tawassali zuwa ga Allah madaukakin sarki bil a'malis saliha da nagartattun ayyuka shine kowanne ɗaya daga cikin musulmi yana da wani aiki da yake ji yayi shi ne dan Allah madaukakin sarki shi shi kadai to babu laifi in ka tashi roƙon Allah ka makafa da wannan aikin naka Allah biya maka bukatarka irin wannan cike yake dankam a cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina azaban nar yana haikaito mana addu'ar mutanen kirki ce rabbana suna cewa ya ubangijin mu innana amanna haqiqa mu mun yi imani kun ji ko sun yi tawassuli da mai da imanin su imanin su ba aiki ne na garba aiki ne na gari sun kama kafa da imani gafarta mana dhunubana dhunuban wa qina wa qina azaban nar ka tsare mu azaban wuta hakanan Allah subhanahu wataala ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'ash shahidina ya ubangiji amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar sun kama kafa sun yi tawassali da imanin da suka yi da abin da Allah ya saukar da manzansa sallallahu alaihi wasallam da suka kama kafa da shi sai suka ce wattaba'na ar-rasula sannan kuma mun bi manzanka sun kama kafa da biyayya da suka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me suke so Allah ya musu sai suka ce faktubna ma'ash shahidina ya ubangiji rubuta ma daga cikin masu shaidawa abin da suke bukata a wajen Allah kenan sun kama kafa da wancan yan uwa daga cikin wannan malamai suna kawo hadisin nan dogo mai tsayi wanda wasu mutane guda uku suka yi tafiya ruwan sama ya sakko a kokarin fakewa don gudun duka ruwan sama suka shiga wani kogo suna shiga cikin kogon sai wani katon dutse ya gangaro ya rufe kofar kogon ta yadda ba sa iya ganin ko haske ko dai su haƙura a ciki su halaka ko kuma san yadda za su babu wani ihu da ƙara da za su da wani zai iya jinsu sai suka ce ba mu da wata mafita ba mu da wata matsirata sai abu guda ɗaya kawai shine mu koma ga Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya kowa a cikin mai turo da wani aiki da ya san cewa aikin nan ya yi shi ne khalisan lillahi subhanahu wata'ala dan Allah shi shi kadai suka ce babu abin da zai fitar da mu idan ba wannan ba ɗaya daga cikinsu ya yi tawassali da kyakkyawan aikinsa na bin iyaye ya ce ya ubangiji ina da iyaye da kuma iyali ‘ya'ya da mata na kasance ne nake kawo musu abinci gaba ɗaya su ci amma daga cikin al'ada ta sai na fara ciyar da iyaye na sannan iyalai na suke ci ya ce wata rana na yi dare na ɓata lokaci ban dawo da wuri ba sai da na dawo na tatso nonon da iyali na da iyaye na su sha da na zo sai na tarar iyaye na sun yi bacci saboda na ɓata lokaci ya ce haka na tsaya akan iyayena da kwano ko da ƙwaryar wannan nonon ban ba ban tashe su ba saboda kada na abin nan ɗinsu ya ce ina jiyo kuka da ruri na ai'ana na hana su wannan abincin sai da iyayena suka tashi na basu suka sha sannan na kawai iyayena suka sha ya ce ya ubangiji idan dan kai dai wannan aikin Allah ka ba mu mafita daga wannan halin da muke ci kawai sai wannan dutsen ya kyara kikiki kawai sai ya motsa ya motsa amma ba za su iya fita ba amma suna iya ganin haske ɗaya daga cikinsu ya yi tawassili da me da kamewarsu daga alfasha ya ce ya obin kanta matuƙa wata rana ta zo waje na bukata ta taso ta ta ce tana bukatar in bata kuɗi ko wani makamancin haka na ce zan baki duk abin da ke so amma sai kin bari na yi lalata da ke ta ce ba na bukata da ke kayan ka ta tafiyar ta da bukata ta yi bukata sai ta dawo babu yadda za ta yi ta ce na amince zo ka biya bukatar ka ka bani wannan abin yana munna ya ce ya je ɗauko wannan abin ya bata ya ce ta kwanta ya tsaya tsakankanin ƙafafuwarta sai ta ce ka ji tsoron Allah kada ka sanya zobe sai da haƙinsa kada ka tara da ni baka biya sadaki na ba yace kawai sai ya ji tsoron Allah ya shige shi yace sai na tashi yace na dauki duke duka na bata nace jeki jeki jeki na fasa ya ubangiji in dan ka ne dan kai ne wannan Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki kawai sai dutsen ne ya ƙara motsi kiki kawai sai ya ƙara budewa amma dai har yanzu ba za su iya fita ba amma suna ganin hasken rana mutum na uku ya yi tawassuli da aikinsa da amanarsa ya ce ni mai dukiya ne ina kira 'yan adago sai mun aiki a gonata wata rana na kira wasu sun yi aiki sun gama sai mutum ɗaya ya yi gaggawa tafiya na ba kowa haƙinsa shi bai tsaya ya karɓa ba sai ya tafi ya ce wannan dukiyar tasa sai na sai masa dabba guda ɗaya sai na ajiye saboda kada ta lalace ya ce na ci gaba da kula da wannan dabbar sai da ya kasance ni mai dukiyar shi mai dukiyar ya tsaya ce ba shi da komai duk dabbobinsa da gonakinsa da komai sun kare sai wannan dabbar da ya siya wa mai aikinsa guda ɗaya ita take ta haihuwa ta haifi aya sun zama garke guda da yawa shi ba shi da komai yanzu ya zama mai gadin dukiyar yaransa kenan ya ce ana nan ana nan wata rana wancan mutumin da ya aiki sai ya tuno ba wuce ya ce wa fitara mai tara tsohon bashi sai ya kwararo ta wajen ya ce bawan Allah na zo ka bani haƙƙina ne da ne maka aiki lokaci ga za ya ce kwarai da gaske ce zo mu je suna za su nuna masa garke guda na raƙuma da shanu da kaza sai ce din naka ne kore ya ce bawan Allah ba izgili ne zo kai maka bani haƙƙi na na ce in tafi ya ce wallahi naka ne ga yadda aka ga yadda aka duk sun zama naka bawan Allah ne ya tattara garkunan nan ya kore ya tafi da su ko na gode bai ce bai tafi sa ya ce ya ubangiji in dan kai ne wannan Allah ka fitar da mu daga halin da muke ciki kawai sai wannan dutsen ya ƙara ƙara kikiki sai ya buɗe gaba ɗaya sai suka fita cikin rana suke tafiye su kowanne ɗaya daga cikin su ya kamun kafa da kyakkyawan aikin da ya yarda da shi a wajen Allah madaukakin sarki ɗan uwana mai albarka yanzu na tambaye mu ce kowanne daga cikin mu ya duba ya gani akwai aikin da zai iya kama kafa da shi a wajen Allah a cikin sa ka kalli kanka da kanka ka tambaye kanka ba sai ka bada amsa ba akwai aikata wani bala'i da musiba makamancin wancan idan ka shiga kana da shi kana da shi ka gode wa Allah an baka da shi ka je ka samu abu na uku a gurguje daga cikin tawassuli da ya inganta shine tawassuli zuwa ga Allah maɗaukakin sarki da addu'ar wani nagartaccen bawa addu'ar wani bawan Allah nagari salihi mai tsoron Allah wanda ake masa kyakkyawan zato a cikin mutane wani abu ya taso maka wanda ka shiga cikin wani hali na kunci kana da bukata akwai wanda kake mai kyakkyawan zato a cikin layin ko a cikin unguwarku ko a garinku saboda bin Allahnsa da kiyaye dokokin Allahnsa abin da ya bayyana a gare ka na zahiri mutumin kirki ne kai kuma ka san kana da gazawa da kasawa fi jan billahi subhanahu wata'ala sai ka je ka same shi ka ce akramaka Allah ko bawan Allah kowa ne dan Allah ina neman alfarma a roƙa ban Allah ko kuma a yi min addu'a ina da bukata iri kaza wannan shi ma tawassali ne da addu'ar bawan Allah amma wannan yana da sharadi sai ya kasance wanda zaka nemi addu'ar ta sai yana nan a raye idan ba a raye yake ba ya mutu to kaga ina yake da rayuwar da zai iya jin abin da ka gaya masa balle ya maka addu'a Allah ya amsa ba a roƙon wanda ya mutu in ka roƙi wanda ya mutu wannan mutum ya yi shirka babbar shirka da ke fitar da mutum daga musulunci wannan ya tabbata sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan al'amura sun taso musu sukan taso su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ce ya rasulullah a roƙa mana Allah akan abu kaza kuma annabi ya daga hannunsa mai albarka ya roƙa musu Allah da bakinsa mai albarka masallaci kamar yadda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim a cikin sahihain wani balaraban ƙauye ya shigo ya ce ya rasulallah halakatil amwal wan qata'ati subul fada Allah ayu ghithana dukiyoyi sun mutu hanya ta yanke ba ruwan sama ya rasulullah a roƙa mana Allah ya zama mana da ruwan sama dan ya san a lokacin ba nagartacce zababbe kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka sai ta wajen annabi ya ce annabi ya roƙa musu addu'a Allah subhanahu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ɗaya yadda yake akan mimbarin ya daga hannu ya ce Allahumma agisna Allahumma agisna shikenan an gama saman ba komai kankace mai hadari ya dace ruwa sai da aka yi sati ana ruwa sallallahu alaihi wasallam wata rana annabi ya ga sabai cewa mutum dubu saba'in za su shiga aljanna babu hisabi babu ukuba Allah ya sama daga ciki sabai suna ta tattauna waɗannan suwane ne waɗannan suwane ne har sai da annabi ya fito daga gida sai ya ce waɗannan mutane suna humul ladina la yastarquna wa la yatatawwa wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkaluna su ne wanda ba sa yin camfi ba sa yin lalas sannan ba sa zuwa a yi musu tofi su suke yi da kansu sannan sun dogara ga Allah madaukakin sarki akwai wani sabi mai suna a ukasha bin mishtan ya ce ya rasulullah a roƙa min Allah ni ma ya sani daga cikin sai annabi ya ce kana daga cikin su ma'ana Allah maɗaukin sarki ya sanar da manzon Allah yana cikin su annabi ya roƙa masa yana ciki ya samu saboda haka duk lokacin da wani abu ya taso maka babu laifi ka samu wani nagartaccen baya maka ya roƙa maka Allah maɗaukin sarki bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sahabbai suna yin haka lokacin da aka rasa ruwan sama lokacin al'abba lokacin Umar bin Khattab ya kirawo Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ya Abbas zo kai mana addu'a Allah ya bamu ruwa a cikin addu'a da sayyidina Umar yace da muna yin tawassali ne da addu'ar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi annabi ya roƙa mana Allah Allah ya bamu ruwa yanzu annabi yana nan annabi baya nan yace yanzu sai mu tawassali da addu'a ka ya Abbas saboda ka sai kai mana roƙon Allah Abbas ya daga hannu ya addu'a kuma ruwan sama ya sauko ruwan sama ya sauka shi zuwa ƙasa ya kwa waɗannan abubuwan da na gaya muku guda uku su ne tawassulin da malamai suka ce an samu su daga cikin alkur'ani da hadisan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar yadda kowanne ɗaya daga cikin ku idan na gaya muku zan kawo muku hujja a cikin alkur'ani ko hadisi to duk abin da ba wannan tawassulin ba tawassuli ne mamnu ko tawassuli ne da yake kai mutum zuwa ga shirka ko tawassuli ne na bid'a baya halatta insha Allah ta'ala lokaci idan ya bai wani lokaci za a tattauna akan tawassulin da bai inganta ba wannan mun yi bayani akan wanda suka inganta Allah madaukakin sarki ya samu dace اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله